garinsu ba abin da ya bari ana haka gida ma sai dai ya haya ko a bashi aro saboda kada a haɗu al'ummar mu ta lalace to haka suka tsaya suka dinga fara lokacin da cikin aikin haji sai sarkin Kano Abdullahi Bayero da aka yi aikin aka nuna aikin hajin a gama suka fito sai ma dakin Kano ce ran sarki da aiko kamar maka sai ce to to to kamar maka ko a sai na shiga rinsa idan sai yace ni na samu istighfari dubu ashirin domin in tuba akan shiga ta gurin to wannan su ne shugabanni wannan abubuwan da suka sai ya taimaka komai ya tafi daidai kuma duk abin da yake na alheri sai suka ja shi ga al'ummar sai kawo famfo aka zo aka kafa famfo turawa suka zo aka zo aka duba aka ga ba famfo ga kaza kaza da aka zo bature yace to tunda an murda ruwa an kawo na akwai da tijiri yake gamanci a nan fage da aka zo can aka buɗe famfon da wazirin Kano da sauransu aka buɗe famfo aka ɗauko koko aka sha ruwa aka wanke fuska aka sake kullewa aka kunna ruwa zai sha sai bature yace to famfo ya tabbata sai kowa ya cikin rijiyarsa sai wazirin Kano yace zaki wannan famfan naku yakan lalace a gyara sai ce yi sai ce jama'a kada wanda ya cikin rijiya sa a gaban batura ya ce ai wani zancen kawai zancen bur ka cike rijiya ba ruwa kuma a ce in ya lalace a ce sai kun tafi ingila an kawo gyara ina mutane za su rayu ba ruwa ya ce kada wanda ya cikin rijiya sa haka shugabanni suka tsaya shi ya kafa irin su makarantun nan SAS shi ya kafa technical din nan shi ya kafa middle limfa college shi ya kawo airport Kano shi ya kawo gidan radio Kano shi ya kawo railway Kano shi ya fara yin kwalta a Kano haka aka san shugabanni yayi lokacin da ya kafa SS aka ce da shi kuɗi aka samu aka ce a dinga ɗiban mutane ana tura su Sudan su je su karatu sai ce a'a in kuɗin ne za a dinga bayarwa ba dan kowa ba zai karatu ba sai dan wani da muka kafa ta anan kowa ma karatun zai gashi tana kafa har yau to haka aka san shugaba in yana cikin al'ummarsa abin da yake kinan ya kare ta yada ilimi a cikin su ya ba su kariya duk abin da zai cuce su sai ya kare musu ba zai bari abin ya shigo cikin su ba amma yanzu kun ga gashi sai a ce za a yada ilimi sai a ce za a yi kaza kana da gidanka da ƴaƴanka da iyalinka sai wani a sharari ya zo ya bude guri sai ce bal zai dinga nunawa daga ko ina garda ka garda kan samari za su shiga a dinga yi maka ihu a cikin gida lafiya ka kalau baka lafiya bai baka da ikon da zaka yi magana akan nan wai waɗannan sun fi ka yanci kaga wannan ai ba daidai bane sannan da wani abu cikin kansa legal duty shine in zaka biya kuɗi na haraji to za a baka kowace irin banna ka ci gaba da yada cikin mutane an ce yara su je su yi karatu an bari an buɗe musu gidan bidiyo an bari an buɗe musu gidan bala an bari an buɗe musu an zai shagalar da su to koyaushe suka zo abinda suka koyo ba za su iya bice su ba su mai da hankali a kai suna gurin koyan ma hankalin su yana can gurin wancan abu so da aka ce zaman an waye gari al'umma ga baki ɗaya ta taɓarɓare sannan wannan gurin da mutumin kirki da na waje duk taruwa za su yi wani ma a cikin gidaje ne na aure wani haya ma ake a gidan dan yana da gidan sai ya buɗe irin wannan abin da sauran mutanen gidan duka da matansu sai dai sakura da wannan wulakanci amma haka ana kallo an bari irin wannan fina-finai wanda bawan Allah nan ya gabatar da kashi da na lafar da lahu fahu irin wannan fina-finan da suke lalata abubuwa komai ya lalace mafi yawa ma arna ne suke biyan kuɗi su kiran ƴaƴan mu ƴan cikin Kano su rubuta musu abin da suke so su yi so da za a biya su kuɗi suna lalata tarbiyyar al'umma da aqidar su amma an basu sun ci gaba an waye gari yau kasashen nan na Najeriya ga baki ɗaya ta arewa har kudu babu abin da suke banda la'anar mutan Kano saboda daga Kano aka ɗaure wasan kwaikwayon nan gindi ɗaya da a gurare an yi taro na kusan kasan nan ibc da aka yi islamic vocational course wanda aka yi a federal government girls college ta katsina ta ka zaure bayan gama aikin bayan sallah karama kaɗan aka je aka tare duk wanda suka zo daga kowace jiha da ta arewa da ta kudu babu wanda basu wanke hannu akan mutan kano sun la'ance su ba saboda wannan abin yana cutar jama'a fiye da alkima kwanakin baya shi ma muka je duk da wannan watan na zai kama muka je jihar kebbi muna zuwa abin da aka fara kuka da shi kenan kanawa sun hana matan aure zaman aure sun hana 'ya'ya biyayya sun hana ɗalibai yin karatu a makarantu saboda wannan wasan kwaikwaya ya riga ya shiga guri daban-daban to anan kuma an ce a Kano dan ɗaurin gindi cewa aka yi ma wai abubuwan da masu wasan kwaikwayon suke yi wa'azin da suke koyar da al'umma ya fi duk abin da malaman Kano suke faɗa yanzu abin da aka ce kenan su kuma sun yarda da wannan ana ƙara iza su akan wayannan abubuwa ta zura ta ga wannan akwai babu magana kare al'umma daga bala'in da zai iya lalata ta abubuwa sun haɗu sun zo duk duniya ga baki ɗaya tana da strategy ya za a yi ta mai da ku waɗansu iri ya za a yi ta mallaki ku su jefa ku cikin wata matsala to idan ba ku da shugaban da zai kalli wannan al'umma ku ba a mai da su nutsatsin mutane ba magana ta lalace idan misali siyasa ta samu matsala al'umma ba ta samu matsala ba idan tattalin arzikin ƙasa ya taɓarɓare al'umma ba ta samu matsala ba idan harkar ilimi ta taɓarɓare al'umma ba ta samu matsala ba idan aka samu rashin tsaro a cikin al'umma ba ta samu matsala ba matsalar al'umma guda ɗaya ce idan mutan ƙasar zukatan suka lalace su za su gyara kuma su suka lalace shi kenan ba za ta gyara ba to shi yasa ake gudun wannan ya samu mutane hukuma ake son ta tsaya ta tabbatar mutanen cikin ta suna da tarbiyya amma an babu haka shi kenan komai ya lalace ba zai gyara ba saboda masu gyaran su suka lalace shi kuma Allah ba zai aiko da mala'iku su shi gyara ba a yanzu in kuma ya turo wata ƙasar ta zo ta yi to fa mulkin mallaka za ta yi kaskanci kowa zai gani domin innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha azillatan wa kadhalika yaf'aluna to shine kullun abin da zai biyo baya saboda haka Allah ya kiyashe mu mala samu fahimta sannan abu na uku wanda hukuma take mai da hankali a kai dangane da wato maslahar ƙasa shine tsaye da haddi wanda duk abinda Allah ya ce a yi masa haka za a yi masa ba zancen a kalli kaza ko a kalli kaza ko a kalli kaza shi haddi in an tsaye da shi abinda ake samu guda uku ne na tsaya wanda aka yi wa haddin annabi alaihi salam ya addu'a idan kiyama ta tashi ya zama na wannan haddin ya zama masa hanya tsotsar ta shiga aljanna ba shi da matsala in dai an masa in ka bai shiga aljanna ba to sai dai ba a yi marba amma in an yi shi kenan dan da aka yi wa ma'iz dan ma'iz ibn malik al-aslami a ran da aka yi da rana annabi ya tafi unguwa alayhi salam ya dawo yaji sabai suna tattauna sai ce yanzu ma na hange shi a wata korama zai fara wanka sannan na biyu al'umma za ta kubuta daga hukuma ta mulki kuma ubangiji yana da hukuma iri biyu akwai ta mulki akwai ta shari'a ta shari'a sai zama da tsantsan da ya ruwa shi ruwa kan doka sai a ce in kai kaza kaza za a yi maka idan mutum ya sata shi kaɗai za a hukunta in mutum ya zina shi kaɗai za a hukunta idan mutum ya sha giya shi kaɗai za a hukunta kowanne daki daki daki da abin da za a yi masa to amma idan aka ƙi to sai Allah ya amfani da karfin mulki sai ya mai da abin kuɗin goro sai janye muku ruwa rijiyoyin ku su dinga kacewa kamar da yanzu suke sai a dinga cewa ai rijiyar bultsatse ce ba wasu rijiyar bultsatse kawai musifa ce a wani gurin ma yanzu an ci ƙananan hukumar naji an ce kawai da safe sai a waye gari a ga dutse ya fara tohowa a cikin ruwa kafin kwana bakwai ya rufe ta gaba ita zama fa magana kai ya sama babu wanda mai hankali kallo ne ya san ba zancen ba zancen wasa bane kuma to abin da ake ci kenan wuraren da suke da ruwa bundum haka kurin bai ko shagi suna janyewa kaga akwai bukatar a kula hukuma ce kadariya kenan ake kiranta hukuma ta mulki ko hukumiya sai Allah amfani da karfin mulkin sa kuna akan mutane ya ga yarda to in ana tsaye da hajji to ba za a gamu da wannan ba iya wanda iyakansa za ta tsaya sannan fa'idarsa ta uku shine duk hajji irin aka yi irin albarkar da Allah zai saukar a kasar ta fa akwai arba'in ana ruwa ba a ɗauke ba kuma ba mai albarka ba mara albarka ba to saboda haka ake son hukuma ta mai da hankali to amma a wannan zamanin yanzu idan mutum ya abin da za a yi masa hajji sai a yi tsalle a jaya musulmi su ga su dinga take take musulman da kansu suke faɗa suna kalubalanta ba su yadda ba sannan kafirai suna faɗa ba su yadda ba ta musulmi sun ba da kofar kafirai kuma sun sun shiga ko babban abin da ya haifar da wannan shine rashin haɗin kan musulmi wannan yanan wannan yanan ana la'antar juna shi ko ubangiji ce mana i allazina kafaru ba'dhum awliya wa ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir kafirai mazan su da matan suna son juna yaran su da mai suna son juna masu kudin su talaka suna son juna masu mulkin su da talakawan suna son juna malaman su da almajiran suna son juna yake in ba ku yi haka ba kuma ba tana da banna ne girma za ta akuwa doron kasa a cikin abla ibn hudi da ya wuce aure sai ce wannan bannar da Allah yake nufi mai girma shine kafirci zai gawurta idan aka yanke hukuncin Allah shi kafirci ba shi yadda ba kuma sai dai a hakura to duk malamin da ya raba kan al'umma wannan yake haifarwa da al'umma yanzu ka sha wato me ba a yi ba har kayan yan bala aka yi da hotonta a italy da ina ne a saka ana cewa bayan da za a yi a yadda aiki mutum hukunci ko a zartar da hukuncin a kanta Allah fa shi ya halicci mutumin nan yake in yi kaza a yi mar kaza in yi kaza a yi mar kaza babu wanda ya taimake shi amma idan likita yake hannun nan kansa ta kama shi a yanke shi kowa sai shi sai da yanki shi ko likitan nan ba shi halicci hannun ba amma da mara da mai hannun da sauran jama'a da hukuma da duk wani abin a duniya ba wanda aka taɓa ya kalubalanci likita in ya ce a yanke hannun mutum ko kafarsa amma shi wanda in ya ce in kayi kaza shi a gurin sa ya cancanci yankewa sai ce ba za a yadda ba to abin da ya jira wannan shine rashin haɗin kan musulmi in musulmi kansa yake ba wanda ya isa kun ga yanzu dokar riddai duk da wannan shari'ar da ake ba yanda za a rubuta dokar da a Najeriya in ku ga dokar da ta tsaya sai dai in malaman Najeriya sun haɗa kansu guri ɗaya in sun haɗa kansu guri ɗaya za a iya dokar duk wanda ya zo ya shigo musulunci dole kyan ashiri din ya fita za a yi masa hukunci amma mutukar kan malamai ba da ke ba zai a zo ya ce musulunci wannan kowa ya ga dama sai ke yarda ba abin da za a iya masa saboda ba a da ƙarfi wannan ya can ya ja jama'a wancan ya ja jama'a kamar da aka taɓa ce mana ne an taɓa zuwa zaɓe musulmi biyu suka tsaya wa'annan suka ce ba za a zaɓa ɗan kaza ba wani ba ta ɗan kaza ba kafuri guda ɗaya tsaya kaga dai shi wannan ɗaya musulmin ya samu ƙuri'a dubu ashirin da hudu wani ya samu dubu ashirin da shida wancan kafirin ya samu dubu ashirin da bakwai sai zama nuci ya ci wanda in ka auna sai ka ga musulmi ya haura wancan kafirin da ƙuri'a dubu ashirin da uku amma saboda sun ka tattala ta wannan ya tura wancan ya tura wancan sai ga shi da ƙuri'a dubu ɗaya tak ya hau kansu su suna da ƙuri'a fiye da tasu su dubu ashirin da uku wannan zai cikin babbar musifa da annoba da muke fatan Allah ya mana magani ko mu zaman su duba Allah su ajiye maslaha da san kai da san zuciyar su duba maslahar musulunci da al'ummar musulmi suna cikin jirgin ruwa yana tambal tambal ce ku tana neman ta nutsar da shi da kokari a kai jirgin nan barra salami so sannan abu na hudu shine kawar haraji daidai da adalci kuma musulunci ana iya tsora mutane haraji amma sai an bar nasi na shari'a an dudduba tsomai da komai sannan a tsora sai sai suka gani yanzu abin mamaki mu tsarin mu ne yanzu na haraji ba ma irin na turawa ba ne dan akwai wanda cikin muka da ba da shi a nan gefen jami'a muka zauna da shi ke ba mu labarin lokacin da turawa suka shigo ya yi tsawon rai shi ce mana a lokacin turawa idan za a sa maka haraji a gona sai an bi duk gonakinka an yi haka haƙƙi zuwa gwiwar hannu tukunna an ga irin yanayin gonar an san irin amfanin da ake samu ko rashin sa idan mai kyau ce tana bada amfani sai a saka maka da ɗan kauri idan ba ta bada amfani ne sai a saka maka kaɗan mu anan yanzu ana haka wani ne kullum zai zo kalli kantin ka kullum ya kaga sai ba kirki bai zai kaza ko kana dinki sai da ne kullum sai lafta maka kuɗi sannan kuma su turawa suna kula yanzu mutanen ba suna karanta social studies a makarantu duk wanda shiga fara secondary sai karanta social studies idan ya zo karanta social studies akwai maganar wato extended family da kuma nuclear family duk wanda ya secondary ya karanta wannan abin da yasa ake karanta extended family da nuclear family saboda in ka girma ka zama shugaba ka lura da yadda ake tsora mutane haraji wanda yake da nuclear family shi ne yana daga shi sai matarsa da ƴaƴansa kwaya ɗaya ko biyar ko ba zai ɗauko ɗan ɗan uwa ya rike ba extended family ko yana da ƴaƴa ya ɗauko ɗan wa ya ɗauko ɗan ɗan ya ɗauko ɗan wan uba ya ɗauko ɗan ƙanin uba shi yake ba su ci yake ba su sha an ba su da lafiya ya musu magani ya saka su a makaranta ya musu uniform ya ce musu littafi ya biya musu kuɗin karatu to yanzu wannan idan yana samun naira miliyan goma da ne mace ɗaya da ɗan na samun miliyan goma ka tsora musu haraji iri ɗaya man da zalunci to su turawa da suke karanta haka suke wanda yake da extended family ya ɗauko dangin iya da na baba ya riƙe to sai a ɗora masa haraji rabin na wanda ba shi da wancan saboda wannan ya ɗaukar gwamnatin nauyin rabin nauyin gwamnati ya ɗauka amma a nan ƙasar ba sa lura da wannan kana ɗauke da nauyin da zai ɗora maka haraji na irin wanda ma ba shi da komai to kaga ashe mu mun zama na ma wato mun zama wa kawai girma ko ba mu ga tsuntsu ba mu ga dabba ko ba mutum ba kafirai mun zama wake wake to wannan shine dole sai masu hankali sai an lura da tsarin yadda ake wajen ɗora mutane haraji sannan da kuma karɓar zarka wanda za a ɗora cikin mutane nan da na a warware da mutane matsalolin su kowa zama ya shiga cikin nutsuwa sadakan lafiya da za a ce a yi ta yaɗa a cikin mutane a sanarkon watsa labarai a haɗa mutane a gaya musu neman duk wanda ya wata sana'a yana gamawa idan ba ta tuka tuwo za su fara sayarwa sai malmala sai ta bayar sadaka tsarin kocin ko kwarabi ko uku ko hudu ko biyar ta bayar sadaka idan ta jefa dan warki idan ya tafasa na farkon nan in ta jefa akwai bukatar ta dan ko da cikin ludayi babba guda ta wanke shi ta bayar sadaka idan ta kunun tsamiya ta ɗaya ko da cikin ludayi ko biyu ta bayar sadaka in ta koko ta bayar sadaka idan kaji suka zuba maka kwai to akwai bukatar ka dauki kaɗan ka bayar sadaka in ka tatsa nono a dabbobinka akwai bukatar ka ɗebi kaɗan ka bayar sadaka in nama ne kake da shi akwai bukatar ka dauki kaɗan ka bayar sadaka to idan aka ce duk masu sana'ar garin nan kowanne zai yi wannan mutum nawa ne wanda ba za su iya ci da kansu ba za su ci to haka ake hukuma haka take sannan kuma kuɗi kaɗan sai ya gami al'umma idan misali ta ɗauki kuɗi ta gina kasuwar sabon gari gaba ɗaya ta ce to ko mutane da talakawa na gina muku kasuwar sabon gari za ku dinga biya a hankali duk wata za ka kawo kaza idan dukkan masu kuɗin suka kawo a wata na biyu na uku wannan kuɗin suka bayar sai kuma a je a kira dubu kasuwar limama ita ma sai mata wannan ginin da wannan kuɗin kuna kawowa su masu ana sun fara amfani su masu kawo nasu wannan su kawo sai a ce a gyara kaza kurmi sai a ce a gyara kaza sai a gyara kaza a gyara kaza wannan kuɗin su kaɗai za su dinga wani ciri ba sai a yi kowa komai magana gwamnati ba ta kuɗi ba za ta je komai sun basira ne wannan shi ne irin alherin da musulunci haka ake san aka san shugabanci haka ake tafi da al'amura to sannan na biyar shine takajirul ada daidaita abin da za a ba kowa idan za ku yi rabon kuɗi za ku yi bajet ɗinku sai kun la'akari da kowa sai kun lura da tsofaffi na cikin ku nawa ne samari nawa ne maza nawa ne mata nawa ne ƙananan yara nawa ne sai an yi nazarin buƙatun tsofaffi sai an yi nazarin buƙatun samari sai an yi nazarin buƙatun ƴan mata sai an yi nazarin buƙatun ƴan yara kowanne a wajen bajet sai an kula da wannan buƙatar an kai an biya masa ita kowa ne za a bar wani kwana ya tashi bai ci abinci ba dole a fitar da yadda za a yi kowa zai yana samun wani abu wannan shi ne tsari wannan shi na umar da lawan an ce wata rana lokacin zai tafi wannan kudus din ya ga wani mutum a bakin hanya yana bara sai ya tsawa ya ce waye wannan zai bata mana kasa sai ce ni alai ahlul kitabu ne bai hude ne saboda jizya zan biya sai ce wani yau a ce umar alzalimi ne ya baka tana da karfi ka ba da jizya ya karba ka tsofa ya tura ka bara a kan bai hudan ya fara mai da shi doka a gurin yace sai a ba wannan bai hudan kuɗi kuma daga kansa duk wani dattijo a ila faɗin ƙasar musulunci duk wata zai dinga ba shi kuɗin cin abinci ko ya taɓa cin wani tuko bai taɓa yi ba sannan wannan ya taho yana zagawa da daddare da shi da abdulrahman dan ofar dillahu anhuma yana zagawa yana zagawa yana zagawa yana zagawa sai da ji wani ayari za su kwana a wajen garin madina tafiya ta kama su dare sai da ji yaro yana kuka sun dubu sai da lalka sai sai baiwar Allah sai maka a yi tsirara shi yaron nan sai ka ce to sai tsirara shi yaro dina kuka yana zaga yana zaga shi sake dawowa a wani lokaci sai yaron yana kuka shi sake ka baiwar Allah a duba Allah a rarra shi yaron nan sai ta ce to tsirara shi shi ne sake dawowa kafin asuba sai yaron yana kuka yake a rarra shi suke banan ka gani yaron nan yare shi ne kuma lokacin yare bai bai saboda amirin mu'minina baya ba kananan yara kuɗi sai an yare su saboda kan dai kuna da bukatar samun kuɗin shi sa ne yare shi sai zara jikin sabai suka ce a wannan ranar da ku zar salar asuba ba ta gane abin da ya karanta ba saboda kuka yana idarwa ya ce a ce umar ya rai sanadin mutuwar yara da yawa daga yau zama doka duk wanda aka yi wa haihuwa a ranar izo ya faɗar da ranar fara ba shi kuɗi alawa mace don wannan yara haka sikiri to wani wata kila zai da awar wanda yake baki zage ke da rahumi ba zai zai ya tawa ya ba zai a yanzu ba zai yiwu arzikin Najeriya yanda Allah ya bada shi idan zai ninka mu yawan mu an ce mun kai mun miliyan ɗari ko to idan zai ƙara ninka mu mu zama wato idan ninka mu so ɗari wannan arzikin zai ɗauke mu zai ɗauke mu a koran da ake hira da wani gwamnan Sokoto wanda ya zamanin gaba ya yi rubuce-rubuce a kan tattalin arziki ce ni na yi gwamna ke ba wanda ya isa ce ban san administration bai ce arzikin najeriya zai yi allah ya ninka yan najeriya ninki ɗari zai iya ɗaukan su abinda kurin isra'il management ne da kuma talent kawai zalunci ba ina arziki zai tafi a hannunku akwai mutumin da a wannan watan ya kirce min ya ɗauki fayil ya rike da hannunsa wanda aka yi wa kawarwa sata a gida saboda an isa aka ba ta dama ta ba da ta kawo kwangilar dutsen guga guda shida a miliyan uku dutsen guga guda shida a miliyan uku akwai wanda ni da shi izo imin magana kwangila aka bar shi ya ce kwangilan nan ta naira dubu ɗari biyu da hamsin ce amma ba a tabbatar da ita ba aka ce sai an yi saboda wani zai samu kaza wani zai samu kaza abin dubu ɗari biyu da hamsin aka mai da shi miliyan goma sha biyu ba dole ba ne sarka su sha wuya amma da shi da humai ne sai su ɗauka arzikin ba zai iya ɗaukansu ba ai da an cire wanda zai zauna ba zai ci kwabon ku ba shi zai hau wallahi sai kurisin za ku yi da kuɗi muna san haka sai kurisin za ku yi da kuɗi saboda abu ne wanda yake sassauƙa kuɗin najeriya suna da albarka har yau ka tafi saudiya ka gani duk da darajarta da komai idan ka je yanzu ka sha shayi ka dan kofi ne ake baka na takarda ka sha karyar amma wannan kofin a nawa yake kuɗin najeriya ya hura naira arba'in a nan za ka tara sa naira arba'in wataƙila da kwanka da madararka da burodinka za ka sha amma a can turansa za ka sha sai ka ce kana son madara za a zuba maka amma a naira arba'in da yan kai naira arba'in da yan kai kwai din nan in ka tantance sai ka tara da abin ya ya tsada lokacin da aka gwamnati aka zo ake cewa za a yi wai ana son hukumar Najeriya ta yi budget din Najeriya a kan yadda kafin karshen shekarar naira za ta kai dala za ta kai naira ɗari bakwai haka ba suka zo suka shirya wakilan Amurka da kuma bankin duniya aka zo aka yi wani profesa na Najeriya wani masanin tattalin ce masu riba da naira ashirin yake wajen sun wata coca cola da wakilan majalisar ɗinkin duniya da majalisar Amurka aka so coca cola zama da naira ashirin aka zo kuka kola aka kawo kwalba guda tare da canjin naira biyar sai ke musu amerika nawa ke sai da wannan suka ce dala sai ga wasu kai su to kuma yanzu ga shi a najeriya irin wancan coca cola ta ku ita ce san kilita in ji dala ban tsano daya amma an ba da naira ashirin an ce wata kuma an samu canjin naira biyar amma kuma ga ce kuke so ku kashe mana kuɗin ƙasa bayan yana da daraja da nauyi amma za su su kai sai an mai da budget in kuma aka yi a kan haka ɗin kafin shekarar su shiga disamba ya zo sai canjin dala ya komo naira ɗari bakwai da an yi a haka ɗin saboda ilimi ne da kai haka zai tafi sauda ce muna da arziki amma kada a ce a samu wanda za su iya tafi da shi yadda ya kamata in an yi wannan za ga abin ya tafi misali da wani abu da muka taɓa gani mu muka jarraba shi muga irin alherinsa muka gane in dai ba za a yi cuta kuma kowa zai samu ina tsammanin mafi yawa waɗansu sun sani ba su manta ba na can nan fare lokacin da aka yi annoba aka hana alhazai zuwa aikin hajji sai aka tura sarkin kano izai aka shirya aka fita sannan aka bar mutane aka bar waɗansu shekaru daban aka kance wanda ya haura wannan ba zai shiga wanda bai kai ba zai shiga ba a wannan lokacin mun yi kokarin kafa kwamiti taimako a taimaka wanda annoba ta mutane daga jamus daga faransa har da yan matan da ba su da aure sun zo kano suna taimako a ce kuma na zaune mu da garin mu da yan uwanmu da suke mutu ke famuwa da matsalar ne sa ba zami ba mun samu daurin ginginar hukuma ba ta nemi ta hana a ƙarshe dai Allah ya ba mu nasara ta yadda ana yi amma da wani muka samu aka ce a bar abin da muka tara naira dubu ɗari shida da sittin su ne adadin kuɗin amma aka je asibitin rana aka yi sansani aka dinga ba mutane wannan cikin fage muka ba da sanarwa duk wanda annoba ta sama ya same ni ko mun dare a faɗa a ce magani ba su ji mutane waɗansu suna son a yanzu suna ji daga cikin wanda suka amfana da wannan aka yi wannan wanda ya mutum ba shi da kafa ne asibitin rana muka je muka tarar da matar da sai da takwan uku daga bauchi za ta tafi gusau mijinta ya mutu ɗanta ya kamu da sankarau ta je ƙofar ruwa ta ce tana so a taimake ta a kai ta ba sadaka suka ce wannan ba za a tafi da ke ba a kai ta asibiti sun kai ta asibitin zama likita ce bayan da zan in sallama wannan likita arziki ta aka kwanta da ita su kuma suka an kwanta da suka tafi sai ta kwana uku ba ta sa kwayar a bakin ta ba waganta muka ce kawo roba ta ce bani da ita ko bani da abin sayar roba daga nan muka ce to za mu dinga kai maka asibitin kullum da safe sai mun kai ruwan fiyawa wata da rana kwararra ɗari uku turawan nan kowane sun ba shi fiyawa abin nan ruwan wata da lemo da biskit kuma sauran ma'aikata ka dinga ba su alawansa su na shiga mota karfe shida sai mun kai abinci da magariba sai mun kai abinci da muka yi lissafi dubu shida da ɗari shida da ɗan kai abinci sannan an mutu mu ba da likafani sai da muka ba mutum ɗari shida da ɗan da sittin likafani sannan aka yi mutuwa mu biya kuɗin mota a ɗaugawar a kai sannan muka dinga zuwa muna su wata kwane ajiye su a goron dutse waɗansu muka yi su makabartin a huhuda su sannan a aljiri saboda kar mutane su ɗauka muka yi wannan sannan kuma muka zo aka bi har su diga wasu da muka taimaka da magunguna da allurai muka zo muka sa mutane allurai a cikin gari muka fitar da fuskoki irin su gabari su goron dutse su gandun albasa duk irin sansani duk wanda ya kama ije ko mun dare ya faɗa a masa murtala aka zauna nan ma asibitin murtala an ba mutum ya sunan mutum ya ce mutum ɗari tara da wani abu magani ko wanne daga lokacin da ya kwanta a asibitin har zuwa ran da likita zai sallame su mu muke ɗaukar nauyinsa an sallame shi wanda likita rubuta masa za a bashi haka za mu tura a bashi haka muka je muka yi sansanin asibitin wudil haka muka yi a na gezawa na manjubar haka muka yi a na ɗanbata haka muka yi a na buci haka muka yi a na gwarzo haka muka yi a na rano haka muka yi a na tudun wadda ɗan kade haka muka yi a na kura asibiti ɗaya ne tak ba mu karɓi taimakon wuce ne da wakin kudu da wannan kuɗin dubu ɗari shida da sittin kuma abin ya zo aka gama kuɗin suka ƙi ƙarewa suka ki karajar shi sa nake ce muku da Allah zai nada ba ku yanda ba za su karɓi kisin kwabo ba amma abin da ya ja maka samu wannan abu uku aka samu na farko an samu amana domin akwai wanda da maganin a gidansa sira sai ta kwanta na tari kuma ga maganin katan katan a gidansa bai dauki ya bai dauka ya tsaya cokali ya ba ta ba haka ya kwan sai da zai faɗa aka ce a ɗiba a bashi aka ɗiba da hannu aka bashi sannan ya tafi ba ɗansa sannan an samu haƙuri da juriya domin wani in yaje ya zauna akwai mataki a asibitin murtala ba mai karɓar su sai kai sha ɗayan dare kuma ka samu jin magana duk wanda muka shata wa magana in yaje gari in duk garin za su haƙu ya masa saɓanin wannan ba zai yadda ba a kan kama zai tsara sai dai in ya ɗauko shawara da zamani da ita in mun ga kayan ma'ajita mu ci a ɗawarci da wannan abu uku muka yi wannan misali yanzu za mu shirga muku inda za a samu shugabanni masu amana mutanen ƙasar nan kuɗi sai sun ture shi bada-bada kowa sai ya zama cikin kwanciyar hankali kayan aikin asibiti duk za a zuba muku shi ba tare da wata matsala ba wanda ya san inda zai ɗauki allura sama da albashinsa ko abin da aka yanke ya samu ya yi kwanji ba wani dama ce Allah ya agace masa ce ran mun kada ta kauce a wuta kuma Allah ba zai fasa ba ko ya yarda ko bai yarda ba haka Allah ya faɗa zai kuma tsire to wannan kenan na ƙarshe shi ne istikfa'ul umana duk mukamin da zai bayar sai ya ba wanda suka dace wannan shine abin da ake so saboda haka wannan nake ganin dama shi ne dan abin da nake ganin zan cire dan haka nake roƙon nasiha kawai ta ƙarshe zan mana kuma akan siyasar na ɗaya dai mutanen da za su yi zaɓe su dubi Allah su daina duban kuɗi su daina duban kuɗi an baka kuɗi cika haukace ne za ka karɓa a iya lokacin za ka karɓe da shi amma in ka zaɓa nagartacce iya rayuwar ƴaƴanka da jikokinka har in hilhin kama za su gaba da cin gajiyar wannan sannan kuma wannan zaɓen da kuke yi har ku ɗauka wuri wata sha abu zai da kai tambaye ka ba sai Allah tambaye ka dan me kai ka tabbatar kana da ansa da za ka gaya wa Allah dan haka in ka zaɓa bara gurbi ko dan ya kawo kuɗi ya baka to ka cuci kanka in ka shiga kabari ba ka da mafita sura ta ce mun yi la'akari da wannan kuma muhimmancin shugabanci in muka zaɓa na gari ba to ba za ka samu yadda kake bukata ba sai da shugabanci ko me ke tafiya bana da mutum je aikin gaji indonesia sun suka fi kowa zuwa aikin haji sun je da mutum ya rafi dubu da hamsin amma jami'an alhazansa mutum hudu ne rak su suke tafi da so da tsere shugabanci da kuma sahihancin shugabancin to za ka nake ba da shawara ga wanda za su zaɓe kowa ya zile da kuma adana ta sannan ki duba mutumin kirki da jefa mata ba don kuɗi ba shi don maslahar kanka da ta iyalinka da ta kasar gaba daya sannan na uku na biyu su wanda za su tsaya zafa ba Allah idan sun tsaya wannan ya fito wato an yi barkatai kamar yadda za ka ce ƙara na hukumar ashirin da hudu da kusan wanda suke zai tsaya wajen mutum ɗari tara to kaga a wajen wannan mutane su la'akari su koyi da mutanen kirki lokacin da sai na abubakar da sai na umar da ranar ma aka sai na abubakar ya ce ya naɗa sai na umar ya zama khalifa sai na umar ya ce da ba zan yadda ba kafi ni cancanta tun da kafi ni cancanta kai za ka yi ban ba su da ka ce ni koyi da wannan a nan kasar ma da sardauna da tafawa balewa haka suka yi sardauna shi ne jagora tafawa balewa karkashin sai kwarewa tafiya injila da wannan hukumar da za a yi tana buƙatar ta sardauna da kansa ki sauka ibar wata fawa balewa to wannan shi ya kamata mutanen da za su tsaya karkarwar nan a duk faɗin jihar nan ko ƙasar nan gaba ɗaya su dinga lura duk wanda ya sa a kowane jirgin cancanta ya haƙuri dan gwandan maslahar umar ake ba dan maslahar kan mutum ba in dan maslahar ake da in ko kaga an yi sannan na uku su ne akwai mutanen da Allah ya danka ragama a fannin su ta harkar siyasa Allah ya ba su hajji a ciki a yi shi ake amma suka ce a bari shi ake bari su ne suke kiran su yanzu da harshen mutanen zamani elders wannan elders din nan Allah ne daga alkadarin su kuma shi ya ara musu rana suka duba Allah abubuwan da suka fara fitowa daga gare su daga alamu da masu hankali suke hangi ana ban fahimci su kansu jami'an siyasan sun ɗaya mutanen kirki duk wanda suka san yana da kirki ba ko a wace karamar hukuma kokari suke su kaure su saka bara gurbi kuma za su fito su ga mutum karara in talaka suna kanka ba su zaɓe ka ba amma mutane da kai to rana ce Allah ya ba su sai su nemi aljanna da ita ko su kuma wuta in suka duba Allah suka duba jama'ar kasar nan sun daɗe suna shan wuya ta kasar nan suna shan wahala fiye da alkima an ce Najeriya ita ce ta hudu arzikin man fetur amma a wajen shan wuya ita ce ta uku a duniya kasa biyu ce ras take mu shan wahala to waɗannan shugabanni su ya kamata su in mutumin kirki ya fito wanda zai fito da mutane ga wannan kar su dinga ɗaukan ba za su samu wani alheri ba tare da shi yin wannan alherin da za a yi a shimfiɗa bi a ƙasa sosai Allah ya ba shi kima ya daga alƙadarin sa idan mutane daga alƙadarin sa almala wala daga alƙadarin sa alahira kuma ya sa bayan su ta kyau in duk da suke so za su samu za su samu an yi adalci fiye da inda ba yi adalci ba hankalin su su duba Allah su kyautata su dinga bari in mutanen kirki sun fito a wurare suna tsara ba su dinga kau da su ba wa mutane samun wa'in za su cice su bai kamata a ce an yi haka ba to wannan ne a takaice su ne nufi wurin da zan mana kuma magana ta ta ƙarshe shi ne muna buƙatar yin addu'a madaukin sarki ya kalle mu da kallo na jamala Allah ya kalle mu da kallo na jamala da muke kici Allah ya dubi mu da jamala ke san jamala sarki ne saka shugabanni da suke mana jagoranci saka tausayi ma cikin zakatansu ya saka adalci a cikin zakatansu mu kuma ta halayyar mu kagli ko mu na kin juna da ni abun halar su zakatun mu wanda shirya da gyara su zakatun ya kauna juna a tsakanin mu gaba da kira da hassada da ganin ƙarshe a tsakanin al'ummar musulmi Allah samu daga cikin alwazi ne sami unar kaula una a sanarku Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kaskanta kafirci da kafirai yan uwan mu wanda suka mutu a hadarin jirgin saman nan Allah ya sa da sun yi shahada musulman ciki Allah ya gafarta musu wanda kuma ta safu yan uwansu fara Allah ta daga alƙadarin sa gurin ka ka taimaka tunda mun ji labarin waɗansu masu kuɗi duk wani wanda ya rasa sun ba shi naira dubu ɗari biyu da hamsin hamsin Allah ya nan ka musu barka ya ƙara musu ƙaunar al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma muna roƙon ka ubangiji irin yadda musulmi suke Allah ka taimake mu Amerika Allah ke mana maganin tare waɗanda suka zama na tsara ta ƙi sabuwa na bunyi ta ƙi bunwa Allah ta tsara buwa yadda su wuce ba su yin da za su duk abin ta ce takamar na ƙarfi yau ya ƙare magana ba zana ko su kawo kansu ko za mu yi mutu maganinsu da kaza ba babu ba a nira bikin ga hoton usama sai ga ana faɗuwa ana tuntsarawa ana faɗuwa ana tashi ana dafa ƙira to Allah ta ƙara musu razani kara musu tashin hankali kuma Allah ka rugurgurar su Allah ka yi mana maganin sharrin su waɗannan su kuma Allah ka ba su iko wanda za su karɓe ƙasar Afghanistan ga baki sai daga hannun Northern Alliance sake sun faɗa daula irin ta musulunci inda musulmi suke Allah ka ba su goyon baya Allah ka taimake su Allah ka ɗaukaka alƙadarin al'ummar musulmi duk inda kafirai suke mana kulle kulle Allah ka san shi muro duka ka warware shi kuma kamar da sharrin akan wanda suke kullawa Allah ka cece al'ummar musulmi Allah ka yi mana garta ka gafarta mu gabatun wasu riga mu gidan gaskiya marasa lafiyar mu Allah ka ba shi lafiya kamar da ita ka fara waɗanda ba su tashi ba sai ka sa su karbi imani Allah su kare lafiyar mu ka inganta ta ka ba mu ikon sarrafa ta inda kake so idan mutuwar mu ta zo Allah ka sa mu su karbi imani Allah ka yi mana alfarma zama da annabi sallallahu alaihi wasallam ko gobe alƙiyama Allah kuma kamar mai taramana wa na hanafi islamin wa izin wa mana'a أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الوجود اللدود الأعود wanda ne yanzu ku ji cewa in ka kaunaci mulki to wai zai mai da sharbarwa da yawa za ka taron an yi wa ɗan aure in an zo in mata faɗa kafin sai ta gidan miji sai a ce yarban zawa saura ki nuna masa ƙauna mai da sharbarwa to kaga daga nan gurin duk wacce ta gaya mata ka sa zare ta daga cikin mata ɗan aljanna ko a cewa duk wacce ta riƙe miji uba to za ta mutu marin gida to annabi alaihi salatu sai an sami alwadud masu kaunar miji haƙƙon ban zuciya ba ta san wani abu isa ne su na cikin sannan kuma na biyu sai ce alwalud masu yawan haihuwa amma yahudu sun ce da kuku da yana hawa don kona shan wuya sai ce alwalud mai yawan haihuwa yana daga cikin siffar mata ɗan aljanna sannan na uku ce su al'audu wacce suke kullum amfani suke kawo wa mijinta ba a tsara ba ma wanda a yanzu mata ba su je damuwa da wannan ba su kawo wa mijinsa amfani ba su kama su asara ba wanda zai ke sai lauta wani al'a'u sannan sai iskiri idan ka zai ba da rujuha idan mijinta ilikoki kuma sai wani bai su ga abin da take yi a gudu sadar ular da halittu ne biyu za su ɗauko hannunta ta kama nasa hannunta da ƙirki ta tsere da shi wato la a zuƙo gumda hatta tarba ta ce da shi tun da gare wanda ya maka alƙawari wajen ƙara yin barci ba har sai ka huce annabi alaihi salatu ce wannan shine sufar matar ɗan aljanna mai ƙaunar miji mai haihuwa wacce suke kama su amfani ba a tsara ba sannan wacce suke in ya rai fushi za ta ɗauko hannun ta ta tsora a kan nasa to ce ne maka alƙawari ba ba su ba zai sake ganin idan nan ba shi ba ran ka huci sannan ba da san su duk wacce ta haɗa waɗannan su ce yana da in ko ba ta haɗa ba su ke nan ƙila wa ƙara to ina gara wata ƙila maganar da muka faɗa a farko cewa ko kin san jarrabawar da sai karata ta ci wala sarki wala sarki bisa sarki wala sarki kanwa sarki sannan imanin su zai turbo na fatan wannan abin da muka faɗa ya fito wanda jirgin awana ya tabbatar ruwan wato ruwan zafi ne ba jirgin ba wanda aka ce ita ce wannan banda wani in ilartiri uwar ta bace ba ko ba wanda zai ce mutu wani in uwar ce ita bace ba wanda zai ce mutu wani ya ma in to zai tuki yawan wani kurkaran ranar da ake rabu tsakanin masoya in Allah ya dawo ki rike a tafi da uwa aljanna ta bude da wuta ba wanda zai hana ki in yake a cikin uwa aljanna ta bude uwa uwa wuta ki nan ba wanda zai hana ki to saboda haka wannan shine abin da muke ne zan hankalin mu da shi kuma nake nuna mana da ki da wani abu guda da wanda annabi alaihi sallallahu alaihi wasallam ya da kullu aljanna ta kasatu annabi ne da zai shiga aljanna da zai in ya tuba duk wanda zai dauki gulma kai wani guri kokarin ɓata tsakanin mutane to annabi alaihi salam ya ce wannan ba zai shiga aljanna ba ko mace ne ko namiji to da aka ce mu kiyaye wannan to shi magana ta karshe ne shi ne musamman fa mun shigo goman karshe a cikin ramadan wannan goman karshe a ramadan da bibi ba shi ne wacce take ba ta da kusan kuci a duniya Allah ba da yayin ne ba mu ramadan ba nan Allah wa ina gaba fara kuma a ƙarshe na ƴanta mutane gaba ɗaya. Idan zai dauki ake tsarin samun su a daren ashirin da bakwai. A daren ashirin da bakwai mutu yawa aka fi tsarin za a samu da da kirkari. Shi wannan ana so a daraji. Tsarin ibadu ko lake goman gaba ɗaya ana so a tsara ibada shi da wacce ake a goman na farko da ta biyu. Ana so a rawar da salamun alƙur'ani.